بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر لك بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وقدر المقدار العظيم رضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اهضري لنا بهذا المحضر وصحبه بنظرة تأتينا بظفري جماعة موانا مغمتا ميوان البركة مغمت تفسير القرآن من جرمى wanda muka saba yi a wannan fage na watan Ramadan wanda muka saba buɗa irin haka wato wajajen ashirin da bakwai ko da takwas ga watan Sha'aban gashi Allah mai ni'ima da iko ya kawo mu wannan rana ka buɗe tafsirin alƙur'ani mai girma kamar yadda muka saba wanda majalisar sufayen da duka shehu jihar radiyallahu ta'ala anhu ta ƙasa a ƙarƙashin jagorancin ustaz doktor abubakar abubakar ya ga Allah ya ƙara masa lafiya da tsawon rai mai albarka ya saba jagoranci ga shi bana Allah ya mana ni'ima ya kawo mana rai da lafiya bayan mun yi gwagwarmaya a wurin maulidin shehu Allah ya ba mu sa'a mun yi an ƙare lafiya cikin nasara kuma ga shi an zo za a buɗa wannan tafsirin alƙur'ani mai girma wanda insha Allah yanzu za mu ba Sheikh Malam Ahmad Al-Hassan Gwadabawa ya buɗe mana da addu'a sai mu ci gaba. إن شاء الله إذا مصر علي أستاذ الدكتور يتفضل الشيخ مال أحمد مشكورا
صلوا على النبي الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا رب يا رب يا رب يا يا قيوم يا بديع السماوات والأرض يا كائنا قبل كل شيء ويا مكون كل شيء ويا كائنا بعد كل شيء كنت وتكون وأنت لا تموت وتنام والعيون وتبقى النسوح وأنت حي قيوم لا تأخذك سنة ولا نوم يا حي يا قيوم سبحان الواحد الذي لا إله إلا هو سبحان القديم الذي لا بار له سبحان الكائن الذي لا نفاد له سبحان الذي كل يوم شأن سبحان الذي يحيي ويميت سبحان الذي خلق ما نرى وما نرى سبحان الذي على كل شيء قدير اللهم لا ƙara godiya gare ka wanda ba ta da iyaka a tambayoyin da kai akan mu ka samu yan adam musulmi ko da da kyau ta jani alhamdulillah mana gode mana ƙara gode ma Allah subhanahu wataala komi da komi ga ga Allah yake ba raba ai tafsirin nan ba gashi ba na an yi ubangiji Allah muna roƙon ka kada mun ka buɗe wannan da a fara tafsirin Allah ya sa a sa a ci gaba kowace shekara ba a sa ta yi an samu wata na kasu ba wannan mai bayar tafsirin nan ubangiji Allah kara maka lahiya da kai da sabanka da ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ki kuma da ƙarin albarka da tsawara mai albarka da ta manzon Allah abinda ka faruwa inda an kauce ke na daidai Allah shi ba da dadar daidai kurakuran da ta Allah shi yashi wanda za a yi yanzu ubangiji Allah shi ba da dadar abin da za a yi daidai inda kuskure abu Allah shi Allah shi yashi mana ubangiji duk wanda ya zo nan ko da karatun nan wannan ba Allah kamar da kowa jira na ne sai na da kusa Allah ka sa abin da ya damu kowane mu nan da shi bacci hankali ka wani magani duk abin da ya dame mu Allah kai magani ne da abin da magani ne nan zai wanda mu sani ba wanda ta mu sani Allah shi magani ne shugabannin Allah ta kama da ai duk nan ta hannu ganin tafsirin masu ba da gudunmawa da injiniya da hukuma da kowa da kowa Allah sa saka musu da rai Allah ya sa maka tawar gaban profesa gashi nan Allah ya haɗa mu duk aljanna gaba ɗaya barka manzon Allah da wanda kaje tafsiri ne dan dariƙa ko ba da wanda kaje ba wanda ka suka ba ko dan dariya ko wanda Allah ya saka masa da alheri Allah ta duk gaba da shirin gure mu sai da manzon Allah Allah ta tabbata alheri a kafin zama kamar duniya zama alheri duniya na lahira ya ba ta ma'uwa da uwa wa mutum zama mutum duka ba Allah ta kamsa rahama fatiha salatul fatiha bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله قدر من جدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
alhamdulillah yanzu insha Allah za mu ci gaba da sauraron Ustaz Dr. Abubakar Uka ya gawal Allah ya dawo gwada mana farko lafiya Allah ya gwada mana ƙarshe lafiya cikin nasara Allah kuma ya karba mana assalamu alaikum
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اهضري لنا بهذا المحضر ولتأتفي بنظرة تأتي لنا بالزفر سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين zama musulmi waɗanda muke tare da su a halin yanzu da kuma masu cin mu a ko'ina Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Godiya ta tabbata ga Allah maɗaukakin sarki da ya raya mutum bara habbana kuma ya gwada mana kusan farkon watan Ramadana inda insha Allah daga yau za mu fara tafsiri kamar da yadda muka saba. Muna gode Allah da yake bara kamar yadda Malam Ahmad Alhassan Gwadaba ya faɗi. muna son mu yi irin wannan taron amma da jalala Allah ta bayyana da abin da ya so dole mu kai hakuri an yi ta zargin juna wani lokaci a ce yahudu ne wani lokaci a ce hukuma ce amma dai kowane ne wa mata sha'una illa an yi sha Allah abin ya wuce kuma sha Allah yanzu kuma in sha Allah za mu ci gaba kamar yadda muka saba to muna godiya ga Allah da ya ɗauke mana wannan bala'i ya zama har muna iya komowa mu taru tsakaninmu da junanmu don mu yi mu darasa littafin Allah. Shi Alƙur'ani shi ne rahama ga wannan al'umma. Manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam ya sha faɗa, taraktu fikum ma in tamassakatum bihi ma lan tadillu kitaballahi wa sunnatar rasulihi na bar muku abin da in kun riko da shi ba za ku bata ba har abada littafin Allah da kuma sunnan manzon shi sallallahu alaihi wasallam yana cewa alqur'anu ma'adwatul lahi ala ardi qur'ani kabaki ne na Allah ma'ana abinci ne na ruhi Allah ya aje a ƙasa domin arwahu su ci abincin sai su ƙara ƙiba su ƙara ƙarfi su samu saduwa da ubangiji to muna gode Allah da Allah ya bamu wannan dama muna roƙon Allah shi gwada mana farkon watan lafiya kuma ya gwada mana ƙarshen sa lafiya kuma muna tazarru'i ga Allah muna roƙon shi wannan abin da za mu yi ba don mun sani ba amma kuma da baƙin ƙirin gwamma baƙi-baƙi da a zanna ba a waɗin komi game da ma'anar littafin Allah to gara dai a ɗan waɗi sannan a roƙi Allah gafara bisa ga kurakuran da aka faɓa gewayewa da ma'anar littafin Allah ba wanda zai iya sai dai shi Allah kawai to iyaka dai kowa gwargwadon abin da Allah ya hore masa ya faɗi domin musulmi su san wani abu daga cikin abin da Allah ya aiko zuwa ga al'umma annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam Qur'ani wasiƙa ce ta Allah wanda ya aiko ta hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai sadar da ita ga kowane musulmi wasiƙa in aka aiko ta dole a tsaya a gane menene cikinta don a san me aka faɗa a yi bayan zuwan wasiƙar to shi yasa ya zama wajibi ga musulmi su yi mudarasa qur'ani domin su san abin da Allah ka so da abin da Allah bai so mun sha bayani cikin irin wannan zaman wace can farkon musulunci wani ne ya yi sata zamanin umar ibn al-khattab radiyallahu anhu aka kamo shi sai da namawar ya ce a kace bai hannu don abin da ya sata ya kai rubu dinarin shari'a ko in aka kaci in mutum ya saci abin da kima ta ta kai rubu dinarin sharuɗa sun ka cika wasariq wasariqatu faqatu aydihuma sai a kaci hannu sai da namawar ya ce a kaci hannu ne ya ce ya amiral mu'minina ai ban taɓa sanin Allah ya hada sata ba da ba zan yi ba saboda haka ina roƙon aibin afwa to sai da na Umar la ta akhudhu fil haqqi law matu laimin ko saba ma Allah bai jira aikatawa zai ce to mun ji baka sani ba amma dai zamu kace hannunka sannan daga baya a ci gaba da bayanin littafin Allah sai da na Umar sai aka kace mai hannu sannan ya shar'anta idan watan azumi ya zo musulmi su taru a samu musulmi guda wanda ka iya musu bayanin hukuncin Allah a cikin alkurani saboda haka gobe ba wanda ka cewa bisa ga kuskure yayi duk wanda ya saba ma Allah da gangan yayi kuma ya san hukuncin abin da ya aikata to daga sannan ne aka ci gaba da karanta Qur'ani idan azumi ya zo sai a samu wani wanda ka iyawa sai ya fassara gurgurdun abin da Allah ya gane da shi domin wannan zamanin namu Allah ya muna ambaliya da malamai masu fassara a ko'ina waɗanda ka faɗa mana ma'anonin alkur'ani to muna roƙon Allah dai a wannan matsayin namu Allah shi hana mu yin kuskure kuma ya hana mu bin son rai a cikin fassara Allah ya daidaita harsunan mu ya gyara zukatan mu ya tsalkake su ya ba da ikon faɗin abin da zai amfani al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk abin da yake ba mai amfani bane gare mu da al'umma fi ajali amriha wa ajilihi kada Allah ya samu wadai duk abin da da alheri ga wannan al'umma cikin lamarinta na duniya da lahira Allah shi ba mu ikon faɗi shi abin da ba mu sani ba wanda adda amfani ga al'umma Allah ya sanar da mu shi wanda mun ka sani Allah ya ba mu ikon faɗi ne kamar yadda ya kamata kuma muna roƙon Allah mutanen da muka yi azumin bare da su amma bana ba su iso ba Allah shi musu gafara Allah shi musu rahama marasa lafiya cikin su kuma Allah shi ba su lafiya kamar yadda an ka sani tafsirin na majalisar sufa ya ɗarikar tijaniya ne wanda aka azamin wannan rawa a har yanzu ina nan ina kakaniya da ita to Allah shi kama muna akwai shehin da ya saba zuwa ya buɗa mana tafsirin Sheikh Abdul Ahad bin Sheikh Ibrahim Inyas to ko yanzu dai muna sauraren sa ba mu yanke ta mahashi iso ba in kan ya iso to sai mu bashi kama mu bashi wuri dama wurin nashi in kuma bai iso ba to sai mu wakilce shi sannan akwai Sheikh Muhammadul Makki dan Sheikh Ibrahim shi ma daga Nijar muna zaton iso shi a halin yanzu shi ma ‘yan Allah ya kawo shi to bagiren nashi ne bayan shi kuma akwai sharif al-idrisi wanda tun da tafiyar taso daga kaduna shi ma yana son ya iso amma dai ya dan samu matsaloli a mota ya laisa yana nan yana bukurne har ya iso to shi ma dai ahlan wasalan bihi sannan akwai wani surukin shehu kuma surukinmu shi ma daga senegal shi kan ya iso muna zaton yana dan hutawa mai yiwa ya iso kayan mu sai gaba da tafsiri muna roƙon Allah dai masu tawa Allah ya kawo su lahiya mu kuma da annan Allah ya san da mu lahiya kuma Allah shi ba mu albarka watan Ramadan Ramadan abin da muka sani ne wannan Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗa cewa Rajab shahrul lahi wa sha'ban shahri wa ramadan shahru ummati yana cewa Rajab watan Allah ne shi yasa ko zamanin jahiliya idan suna yaƙe yaƙensu yan watan rajab ya zo sai a aje yaƙi to maza Allah ya ce shi kuma watan sha'abana watan shi ne amma ramadana ya ce watan al'umma shi watan al'umma shi ne sallallahu alaihi wasallam saboda haka watan mu ya zo mutane su daure damara su yi ibada saboda tarabon alkhairan da Allah ke zubawa a cikin wannan watan watannin shekara gaba ɗaya babu kamar ramadana ga wannan al'umma saboda shi ne watan da Allah ya saukar da alkur'ani shahar ramadana da zai unzula fihi alkur'an kuma shi ne watan da Allah ya ba mu wani dare wanda ka canjin shekara tamanin da uku da wata shida wanda cikin wannan cikin wannan azumin ne cikin wannan watan ne ake samun shi kuma cikin watan ne Allah ka lillinka lada ta ibadodin da aka yi cikin watan ne a kowace safiya sai Allah ya ɗiyauta mutum dubu saba'in waɗanda da 'yan wuta ne Allah zai canza rubutun zaman su 'yan wuta a maishe su 'yan aljanna wanda idan daren lailatul qadar ya zo dukkan abin da aka canza ma alƙalamin zuwa wuta ya koma aljanna to dukkan su gaba ɗaya za a linka su a gafarta ma wannan adadi a cikin wannan dare Allah yakan ce a buɗe ƙohohin sama buɗe ƙohohin aljanna kuma ya sa a kulle ƙohohin wuta kuma a kama shaidannun aljannu masu sa mutane sabo a ɗaɗɗaure su ba za a sake su ba sai ranar sallah a mala'iku sukan yawo suna bushara yanzu irin yanzu da yake ba mu ganin su amma kashifai suna gare mala'iku na nan yanzu suka duniya suna wa wannan al'umma bushara ga watan rahama Allah nan ga watan kyautar Allah nan da sai ga rago to da gangan Allah ya muna haka saboda mai gidan mu annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam rayuwar mu 60 ko 70 wanda ya kai shekara 60 ko 70 ya kai suratu sai dai abin da Allah ya ga dama akwai mu'ammaruna waɗanda Allah ya kara mu amma dai mafi yawa asadu ummati ma bayana 60 wa 70 girbin al'umma ta mai yawan su tsakanin 60 da 70 wannan rayuwa ta shekara 60 da 70 bata isa ta cika zakka ba tunda Allah ya ce wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun al'ummomin da sun ka wuce sai ka ga mutum ya shekara dubu uku duniya yana ibada wani dubu hudu sai ka ji an ce dan saurayi wanda bai balaga ba shi yadda shekara dubu ko ɗari takwas to mu ga mu dattijawan ma waɗanda sun ka kai kaya ta taso ƴan saba'in to shi yasa Allah ya mana badali rayuwa gajeruwa mai albarka da yawa sai Allah ya nade abubuwa da yawa sai ka ga mutum ya samu shekara 60 a duniya amma ibada sai ta kai ta shekara 10,000 to wannan duk falalan Allah sai ya yi muna saboda haka mu yi amfani da wannan dama da Allah ya bamu a yi karatun Qur'ani kwarai cikin wannan wata a yi sallah cikin jama'a a shirya istighfari a tuba ga Allah don da yawa idan mutum yana son shi ibada to zunubi yana hana shi to amma in ka yi astaghfirullah astaghfirullah ka istighfaratu sai zunubi shi wanke sai ka ji dadin ganawa da Allah sai ka ga kana sallah wanda baka saba yi ba kana karatun Qur'ani wanda baka saba yi ba kana salatin Annabi wanda baka saba yi ba saboda haka ayi guzuri da yawan roƙon Allah gafara sannan a tarbi Ramadana a tarbi kyautar Allah sannan kamar yadda nake faɗi jiya muna magana da 'yan rediyo na ce dama ta samu ta kai kuka wurin Allah duk wanda aka kai kuka gabanin shi biya babu kamar Allah bal babu mai biyan bukata irin Allah muna da matsaloli muna nan muna ta wayyo wayyo mu dangana su ga Zaidu mu dangana su ga Amru amma Zaidu da Amru da Bakaru ba su iya maganin su amma shi Allah Rabbul Izzati ba abin da bai iya magani saboda haka ina roƙon mu kada mu wakan muruwa mu ta san ma Allah da roƙo ga waɗannan matsaloli. Kaga da ita coronavirus, insha Allah adbarat wa tawallat. Insha Allah an gama da ita sai dai sai dai wani lokaci kuma. Tun daga munan yanzu mun taru akan Qur'ani. Ba da ba mu yin haka. To, sauran matsaloli waɗanda corona suka hana kamar lamurran hajji. Ku kai muna ƙara ga Allah. inda sisa wani ce Allah shi warware ta in kuma daga Allah ne kai tsaye to muna tazarru'i ga Allah zunubin da yasa aka kore mu daga ɗakin Allah mun tuba Allah shi yaye muna shi bude muna harami don mu ji daɗin zuwa umra da haji sannan matsalolin fashi da makami satan mutane satan shanu kashe-kashen ba gaira ba saba tsada yunwa ga sunan duka Allah na iya maganin su mun samu dama mu kai kara ga Allah kuma insha Allah Allah zai yi. sannan mu roki Allah shi kawo da imani marigayan mu da sun ka rigaye mu na malamai da uwaye da shehunai duka mu roƙa musu Allah gafara to muna roƙon Allah dai wanda zai gwada mana farkon wannan wata Allah shi gwada mana farkon salahiya kuma shi ba mu ikon tsayawa da haƙoƙin shi kuma ya ba mu ya gwada mana ƙarshen salafiya duk alherin da Allah ka ba suwa cikin wannan watan ko ba mu cincinta ba Allah ya cincinta mu da albarka annabi mu shi bamu amma zalika ala Allah ya aziz saboda haka zamu fara karatun daga inda mun kafe bara kamar yadda mai karatu ya karanta cikin suratul uh, nisa'i ko mun aje nan yana cewa Allahu la ilaha illa hu la yajma'annakum ila yawmil qiyamati la rayba fi wa man asdaqu min Allah haditha ko uh, Allah ubangiji la ilaha illa huwa babu ubangijin da ya cincinta a bauta ma da gaskiya sai shi wannan fassara ta amawa kenan amma ta kasawa ba komi sai Allah Allahu la ilaha illa huwa Allah ba komi sai shi la yajma annakum wallahi zai tara ku ila yawmil qiyamati zuwa ga ranar alqiyama la raiba wanda babu kokanto fihi a cikin yinin na ranar alqiyama shine mai tafsiri yace Allahu alamun alamun alal jalalati shi wannan sunan shine alami sunan yanka da zatin Allah maɗaukakin sarki duk sauran sunayen laƙubba ne in kace arrahmanu arrahimu almaliku alquddus assalamu almuminu kai ta tahiya da dukkan sauran sunayen Allah waɗanda zaka ji to laƙubba ne amma suna na zatin Allah wanda shi kadai adda shi shine Allahu ba mai wannan sunayen ba Allah ba kuma sunan ba a haɗa shi guda biyu a mai tasniya kamar yanzu yana haɗa wani suna ne zaidu idan aka samu wani zaidu sai an haɗa su biyu in ce zaidani ko ko in suka zama uku zaidu da zaidu da zaidu sai in ce zaiduna to shi Allah bai wannan sunan na Allah bai da haka nan ba a ce Allahu Allahani babu ba a cewa Allahuna babu kuma bai da tsunsa Allahu haka yake mafuradi ne bai da tasniya ba a cewa Allahatu babu kuma babu wanda hadda wannan sunan sai Allah to shine yake alami na Allah la ilaha illa huwa babu ubangijin da ya cancanta abota ma da gaskiya sai shi mun wada cewa wannan sunan shine sunan da yake zama sanannen suna bisa ga dukkan sunayen da aka samu duniya da lahira shi yasa shugaban masu nahawu malam sibawaihi da ya mutu sai an ga gane aljanna da an kaji mallan sibo wai me kai ka aljanna yace tambaya an kai min duk cikin sunaye wane suna yake zama shahararre sananne sai ni ce sunan Allah idan aka sa alif da lamu aka ce Allahu yace to da wannan ne Allah kai ni aljanna kaji shi ko nahawa na kai masu nahawa aljanna wallahu la yajma annakum wallahu Allah la yajma annakum yana tara ku min kuburikum daga kaburburan ku ila yawmil qiyamati la rayba fi zuwa ga ranar alkiyama la shakka babu hukantu fihi cikin wannan ranar a ƙasa matabaraka wa ta'ala annahu la budda an yajma'ana yawm alqiyamati Allah ya yi rantsuwa cewa lalle zai tara mu ranar alkiyama sun mu yufarriquna sannan ya rarraba mu fariqun fil jannati wasu jama'a su yi aljanna Allah ya sa mu cikin su wa fariqun fis sa'ir wasu ko su yi wuta Allah shi kiyaye mu wa yau mata kuma sa'atu yau mai irin ya tafarraƙun ya faɗi cikin wata aya ranar da alƙiyama ka tashi ran nan mutane za su rarraba wa fariqun fi maq'adi sidiqin inda malikin muqtadirin wasu jama'a kuma suna wajen Allah mai cikakken mulki wato suna wajen Allah wanda adda cikakken mulki da cikakken iko an ce za a bi da wasu mutane wuta ba a gane su ba a bi su aljanna ba a gane su ba suna ina suna wajen zatin Allah waɗannan su ba jannatun na'im akwai aljanna ta shigo da akwai aljanna ta kayan kawa gadaje matattaki abintaye shimfiɗu abubuwan hawa wannan ƙaramar aljanna za ta ya ku bayi to akwai jannatu shuhudi ita ce aljannar ganin zatin Allah to su waɗannan waɗanda za ka bide su wagga aljanna ta ya ayyuhan nasu baka same su ba ka koma wuta baka same su ba ka lalaba baho sama ba su ƙasa suna wajen zatin Allah to Allah ya sa mu cikin su shi ne yace inda malikin muqaddir Allah tabaraka wa ta'ala akthara min dhikrihi mai tafsiri yace Allah ya yawaita ambata ta liyad'ul ko liyad'ul abda ila kathrati dhikrillah domin ya kira bawa zuwa ga yawan zikirin Allah za ka yi ta ganin sunayen Allah cikin alkur'ani ko ina da za ka bai alkur'ani wanda aka rubuta sunan Allah da jattar dawa sai ka ga Allahu wani wuri alkabiru wani wuri alhalimu duk inda aka rubuta da jan biro sunan Allah ne ga yanan warwace a cikin alkur'ani to shine bai tafsiri yace abin da yasa Allah ka yin haka don ya sa bawa ya ga cewa aiko ya kamata ya ci gaba da yawan ambaton Allah kamar da Allah ka ambata kai ne a cikin alkur'ani wala budda min zikrillahi bil lisani yace dole a ci gaba da zikirin Allah da harshe awwalan farko thumma zikru bil qalbi sannan zikirin Allah da zuciya thumma zikru bil ruhi sannan zikirin Allah da ruhi zikiri hawa hawa ne akwai wanda zai ta Allahu Allahu Allahu Allahu Allahu ma dalla da shi to idan ya tahi zikirin ya hizge shi to sai ya koma kalbuhu zuciya ce za ta ci gaba da Allahu Allahu Allahu Allahu Allahu daɗa yanzu ba sai ya motsa harshe ko wata gaba ba a'a zuciya ita ka yi mai zikirin Allah da zuciya ya yi mai zikirin Allah da harshe don zikirin Allah da harshe farko ne in ya samu promotion sai ya kama da zuciya to shi kuma yana yi da zuciya in ruhin sa ya karba sanda zai yi fana'i la ilaha illallah shi kai ne sai ya zama zikirin to shi ko wannan zikirin nashi ya hina mai yi da kalbu ya hina mai yi da lisanu to fa inda zalika yace gun wannan sadda ruhi ka kamawa yassagari ko ko yassagari ko wujuduhu ko yassagari ko wujuduhu wujuda ma siwahu yace a samuwar Allah za ta nutsar da duk samuwar abin da ba shi ba sadda yake yana zikiri da ruhu sannan ba komai sai Allah babu kan shi babu wani shi bai ganin komai sai Allah kamar dai Allah ne ka zikirin kansa da kansa wannan duka darajatu ne na masu zikirin Allah daidai da irin wanda sun ka kusanci Allah wa ya bin al'abdu sai bawa ya kare wa ya bin al'ujudu talikai ma duk su kare wa ya hasulu tauhidul haqiqi sai tauhidi na na haqiqa ya tabbata wal hayatu al abadiyatu da kuma rayuwa ta har abada sadda mutum ya kai ruhin saka zikirin Allah to sannan ya shiga cikin birnin Allah inda wato shi kanshi ya zama zikirin wannan martaba ce ta masu zikirin Allah da ya zama annakum ila yawmil qiyamati Allah zai tara ku zuwa ranar qiyama alqiyamatu ala thalathi maratiba yace alqiyama martabobi guda uku ne akwai sugura wa wusta wa kubra akwai alqiyama karama akwai alqiyama matsakaiciya akwai alqiyama babba basu gura mautul insani karamar alkiyama shine mutuwar mutum man mata faqad qamat qiyamatuhu duk wanda ya mutu ai alkiyama shi ta tsayu wal wusta alkiyama ta tsakiya mautu jami'il khalaiq bin nafqati ula shine mutuwar dukkan talikai da bushin kaho na farko an ce ana nan ana cikin rayuwa za a kai sadda israfilu zai busa kaho kowa shi mutu wannan mutuwa kowa da kowa shi alkiyama ta biyu ita ta tsakiya amma wannan ba zai faru ba an ce ba za a karbi Allah ba zai sa a busa ƙaho ba sai ya zan bisa ƙasa gaba ɗaya ba wanda ya imani da la ilaha illallah muhammadu rasulullah saboda haka lokacin bushin ƙaho na farko ba musulmi mai imani wanda da ke sai duniya ta kuma a tararo gaba ɗaya sannan Allah ya sa a busa ƙaho shehu yana cewa idan lam yakun من يذكر الله زلزل ثلاث ساعات ونادى المؤذن idan ba samu idan ya kasance ba mai zikirin Allah ma'ana ba wanda ya imani da la ilaha illallah Muhammadu Rasulullahi bisa ga wannan fasara ko ko aka kai lokacin da babu khalifa Allah bisa ƙasa ƙutubi tammi jami'i khalifatullahi ala ardihi to sai Allah ya sa a busa ƙaho sai kowa da kowa shi mutu to wannan shi ake kira alƙiyama matsakaiciya eh, wal kubra ba'athul khalaiqi wa hashruha ila yawmil qiyamati bin nafkhati thaniya babbar ƙiyama kuma shine tadda talikai da kuma tara suri guda ranar kiyama kenan sadda israfil zai busa ta biyu wanda ana cewa tsakanin tsakanin mutuwa da busa ta biyu akwai kamar shekara arba'in a ƙasar annahu la budda an yi zama alkhalaika Allah ya rance cewa lalle zai tara talikai wa huwa idza jama'ahum la budda an yufarriqahum kuma Allah in ya tara su lalle zai rarraba su fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir wasu jama'a su tafi aljanna Allah ya samu cikin su wasu jama'a kuma su tafi wuta Allah shi kiyaye mu wa fariqun fi maqadi sirkin inda malikin muqtadirin wasu kuma suna wajen Allah saboda girman su a wurin Allah wa man asdaqu min Allah haditha wane ne ya gaskiyar labari bisa ga Allah wannan ayi tambaya ce wadda take ta tabbatarwa ai babu wanda yayi gaskiyar labari bisa ga Allah duk abin da ya faɗi gaskiya ne hadha khabarun ja'ana min Allah tabaaraka wa ta'ala wannan labarin na alkiyama labari ne wanda ya zo mana daga Allah madaukakin sarki wala ahada asdaqu minhu hadithan kuma ba wanda ya ya kai Allah gaskiyar labari kullu muhaddithin yatadarraqu shakka ko shakku fi hadithihi dukkan mai magana yana yiwa ayi sauraren shakka cikin labari ne hal haqqun aw kadhib am kadhibun shin labarin nan gaskiya ne ko ƙarya illa huwa tabaraka wa ta'ala sai Allah madaukakin sarki وحديثه لا يتطرق إليه شك حديث labarin Allah kan ko alama ko kanto bai aukuwa ciki bal huwa haqqun duk abin da Allah ya faɗi gaskiya ne walidhalika zakara annahu asdaqul qa'ilin saboda haka Allah ya ce shine mahi gaskiyan masu faɗi walidha warada fil hadithi saboda haka yazo cikin hadisi yaqulu Allah tabaaraka wa ta'ala Allah yana cewa madakin sarki kazzabani ibnu adam wa ma yanbaghi lahu an yukazzibani dan adam ya karyata ni bai ku kamata shi karyata ni ba washe tama ni kuma dan adam ya bace ni wa ma bagi lahu an yastuma ni kuma bai kamata gare shi ya bace ni ba wa amma takdhibuhu iyaya amma karyatawa da dan adam yayi min fa qawluhu fada ta da yace lan yu'idani ba'da al-mauti da yace Allah ba zai mai da ni ba bayan mutuwa mutane suna ce ma Allah wai ba zai maishe su ba bayan sun mutu ya tara kassansu ya maishe su mutane kamar wanda suke farko to wannan kamar suna karyata Allah ne wa ana ibtadatu ni ko ni kirkiro shi wal i'adatu maisuwa ahwana ita ta sauki min al ibtida'i daga kirkirowa saboda haka Allah da ya halicci mutum babu shi to bale bayan ya lalata shi ya koma gyara shi wa amma shatmuhu li amma bacin da dan adam yayi min fa qawluhu fada ta ittakhadha Allahu waladan da yace Allah ya rika da kamar masu cewa Isa dan Allah ne nasara kenan da masu cewa Uzair dan Allah ne wato Yahudu kenan da kuma batattun Laraba wanda ke cewa mala'iku ɗayan Allah ne wa anal wahidu al ahadu samadu ni ne makadaici al ahadu kuma makadaici as samadu wanda ake nuhi da bukata lam alid wa lam ulad ban haihu ba ba a haihe ni ba walam ya kulli kufu'un ahadun banda tamka ko mutum guda saboda haka dai Allah bai da abokin tarayya subhanahu wataala kuma ya kowa gaskiyar labari mutai
فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يؤمن الله فلن تجد له سبيلا
وما لكم بالمنافقين فئتين me ya same ku da kuka koma jama'a guda biyu daga cikin munafukai lamma raja annasu min uhud sadda mutane suka dawo daga uhud wahumu yawa wahammu bil luhuqi bil kuffari kuma suka yi niyyar su yi riska da kafirai ikhtalaban nasu mutane suka yi sabani bihim cikin su wa qala bariqun wasu suka ce naqatuluhum mu kashe su wa qala bariqun wasu suka ce la kan mu kashe su wa minhum man qala kuffarun daga cikin su akwai wanda yace munafikai kafirai ne wa minhum man qala laysu bi kuffarin wasu kuma daga cikin musulmi suka ce munafikai ba kafirai bane fama lakum ma sha'anukum sirtum fil munafiqina bi adaini Qur'ani yace me ya tabbatar muku da kun ka zama jama'a biyu akan sha'anin munafikai Mm. ai furkatai ne jama'a biyu wallahi har kasahum Allah da ya maishe su bima kasabu da abin da suka aikata min al min al kufri na na daga kafirci wal ma'asi da sabo inna Allah hakika Allah tabaraka wa ta'ala madaukakin sarki qaddara alaihim an yarji'u min al jihadi Allah ya kaddara su dawo daga wurin yaki wa yalhaqu bil kafirina su yi riska da kafirai bi sababi kasabihim al kufra saboda sun yi tsirfar kafirci wal isyani da sabo sun riga sun yi aikin da Allah zai mai da su kafirai saboda sun saba ma annabi sun yi munahuci a wurin yakin Uhud a turiduna an tahaddadu mana dallalla ku da kuke cewa munafukai ba kafirai bane shin kuna nuhin ku shiryar da waɗanda Allah ya batar walla waɗanda Allah ya batar ai adduhum min jumlatil muhtadina ku kidaya su cikin taron waɗanda suka shirya ai kafiran munafukai ba musulmi ba ne kafirai ne ko kun so ku mai su cikin shiryayyu Allah ba zai mai da su ba wa man yudlilillahu falan tajid lahu sabila wa man yudlilillahu duk wanda Allah ya batar falan tajid lahu sabilan ba za ka saman masa wata hanya ba ai tariqan ilal huda wata hanya zuwa ga shari'a so riga sun yi munahuci so riga sun kafirta Allah ya basu kafirai a basu kafirai mutai
ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم وقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم أولياء ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا
waddu sun yi burin lautar buruna da kun kafirce kama kafaru kama wanda sun ka kafirce kun kafaru wa tamannau kufrakum su dai sun kafirce su munafukai kuma sun yi burin kuma ku zama kafiran fatakunu na antum wahum sawa'an da ku da su duk ku zama ɗaya fil kufri a cikin kafirci sun riga sun halaka suna son kuma ku halaka duk a halake tare wala tattajidu minhum awliya'a kada ku rika masoya daga cikin su tuwalu nahum da kuke soyayya da su wa in azharul imana ko da ko sun bayyana imani bayyane suka koye kafirci a koye hatta ya hajiru sai in sun yi hijira fi sabilillahi don ɗaukaka addinin Allah a hijratan hijratan sahiha tuhaddiqu imanahum sai in sun yi hijira ingantacce hijira wadda ka tabbatar da imanin su to wannan kam ba laihi ku yi soyayya da su kanat al-hijratu shartan fil imani fi biladil islam hijira ta zama sharadi a cikin ingancin imani a farkon musulunci wa manidda al imana duk wanda yace mu'mini ne musulmi walam yuhajir amma bai yi hijira ba ba'a da hijratin rasul sallallahu alaihi wasallam bayan manzo Allah ya hijira daga makka zuwa madina to fa huwa kadimun sai a ce ƙarya ya kai ba musulmin kwarai bane tunda shugaban musulmi ya tashi ya ban makka ya koma madina to duk musulmi mai imanin kwarai ya yi hijira ya ga annabi Muhammad in ko ba haka ba ya zama ne cikin makka to ba yarda da imani ba ba yarda da imaninsa ba hatta ne suka har an ka shahi wannan hukunci bi fatah makka lokacin da aka yi fatah makka tun da yanzu kan kashi ya game to daga nan ne sai ya zama wato ba sharadi ba ne sai mutum ya hijira ke musulmin kwarai ya kulu sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yana cewa sallallahu alaihi wasallam la hijrata ba'da al-fath babu sauran hijira bayan an ci garin makka yanzu kan mai hijira dai sai dai wanda ya hijirce ma sabon Allah almunafiquna ikhtalafa almuslimuna fihim shi yace munafikai musulmi sun yi sabani cikin su fa ba'dhum qalu innahum kuffarun wasu musulmi sun ce ai munafikai kafirai ne wa ba'dhum yaquluna innahum muslimuna wasu musulmin kuma suna cewa ai munafukai musulmi ne abin da yasa haka saboda lamarin imani a zuciya yake alama ta ta farko shine a faɗi kalmar shahada balle in an haɗa da sallah da sauran ayyukan ibada to su munafukai sun faɗi kalmar shahada kuma da su aka sallah sauran ibada ma suna yi to amma zuciyarsu bata yadda da aikin ba shi yasa a badaninsu kafirai a zahirinsu musulmi to shi yasa musulmi sun kai sabani a tsakaninsu wallahu arka sahun bima kasabu Allah ya maishe su kafirai da abin da suka aikata inna Allah tabaraka wa ta'ala huwa alladhi raddahum ila al-kufri Allah madaukakin sarki shine ya mai da su zuwa ga kafirci wa kana al-amalu haqiqatan min Allah tabaraka wa ta'ala kuma wannan aikin na maishe su kafirai daga Allah ne kai tsaye idh huwa al-khaliqu lil-abdi saboda Allah shi halitta bawa wa li af'alihi kuma Allah shi ka aikata ayyuka ne to Allah da kanshi shine ya maishe su kafirai wa majazan min al-abdi in ko an koma ga majazi haƙiƙa Allah ne kafirta su amma kuma ya ka dibi ikon da suke da su sai a ce a su ne suka kafirce da kansu min huna ittarakat nan wata rigima ce wadda ake tsakanin haƙiƙa da shari'a haƙiƙa ba mai kashewa sai Allah amma shari'a kun zaidu ya zo ya sari amur da takobi ya kashe mai kai wa kashe shi shi ya kashe shi to in aka zo da ɗan hakika da ɗan shari'a ana magana an ka ce zaidu ya kashe amuru sai ɗan hakika ce ya zaidu ka iya kashe amuru akwai mai kashewa ba Allah ba a ce a'a akwai mai raya ba Allah ba a ce a'a ce to saboda haka zaidu Allah ya kashe shi shikenan sai ya tsaye to amma ai shi ko Allahu huwa zahiru huwa batinu Allah shi ya aiko alkur'ani ya aiko annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam da cewa ko kashe wani a kashe shi Allah ka yi amma tun da aikin Allah ya bayyana ta hannun Zaidu zuwa ga Amru to karen da ya cizo shi aka kamu sai mu kama Zaidu kai mun hagari zahiri ba mu ga Allah zahiri ba kai ka kashe shi sai ai mai hukunci akan haka to haka aka tafi a kullun to su ahlul lahi nan suka shiga tsakanin yan haƙiƙa da yan shari'a suka samu tasu hanyar nan kuma sun kake ta ba su yadda a ce ba Allah ya ba Allah ya yi amma tun daga inda aiki ya bayyana shikenan sai mu yi amfani da wannan kuma ya rigima ta tashi mace Allah huwa zahiru huwa batin shi Allah shi an bayyana kuma shi ya koye saboda haka mun yadda aikin Allah ne amma da wasu daga don haka sai akai alƙali shi kashe ka shikenan hukunci yayi ba mu ba Allah ba kuma ba mu ba shari'a ba kuma abin ya tafi daidai to haka ne ta yadda take mu dai fa kullu af'ali af'alullahi tabaaraka wa ta'ala dukkan ayyuka da ayyukan Allah ne madaukakin sarki fa idan laysa alal abdi dhanbun mun bar wani abu ko min huna iftaraqat al ko iftaraqat al firqatani nan aka samu mutane sun rabu kashi biyu akwai aljabariya wasu ne masu tauhidi akwai alqadariya su aljabariya yaquluna suna cewa la fi'ila lil abdi aslan bawa bai da nashi aiki wa kullul af'ali af'alullah tabaaraka wa ta'ala dukkan ayyuka ayyukan Allah ne fa idan laysa 'alal 'abdi dhanbun kenan bawa bai da zunubi wala shay'a kuma bai da komi la'annahu la amala lahu bai da wani aiki wa dhallu sai sun kabace la'annahum dan su asqatu takalifa sun yadda dukkan abin da aka ce wajibi na sun aje shi su yan jabariya kenan saboda haka in baka yi sallah ba Allah bai ga maka kai ba kwarai ku kwarai ba ka da laihi da Allah ya ga dama da sai ka yi haka suka yi ta tahiya don haka can ƙarshe sai suka yi kirash sai suka ce kenan idan Allah ya kai mutum wuta to Allah ya zalunci wal iyazu billahi saboda bai da nashi da abin kwarai da mugu duk Allah shi ke yi shi ka sallah shi ka kin sallah to don haka mi annabawa tun da shi kamar dai alƙalami ne a hannun mai rubutu da waɗannan halakakku ne na'am walƙadariya su ko adadin bangare shi walƙadariya kalu ajiriya sun kace inna al-abda khaliqun afalihi suka ce a'a bawa shi ka ayyuka ne da kai ne al-abdu qadirun ala an yakhluqa afalahu bawa yana da ikon yayi ayyuka ne bala ma dakhala lillahi tabaaraka wa ta'ala ba ruwan Allah duk abin da kai kai kai fi afal al-abdu cikin ayyukan bawa su kuma saboda haka duk abin da kai ba ruwan Allah kai kai da kanka to saboda haka karen da ya ji shi akan mu duk abin da ka yi da gangan ka yi suna ka cewa in mutum ya yi zunubi to ya kafirta gaba ɗaya na fa kabaru sun ka kafirce bin isbatul fi'li da dangana aiki ila ghairi lahi zuwa ga wani Allah tabaraka wa ta'ala yanzu akwai mai iya tashi shi yi wani abu ba da kudurar Allah da irada ta ba babu babu duk abin da zaka yi bi kudratin lahi ko bi iradatihi Allah ne ka ara ma kudura ta bayan kana da irada ta sai ka zartas to shikenan kai kai amma kai kanka ka san akwai wani abu bayan ka wanda shi asirrin aikin to saboda haka kenan su da sun kahir da Allah cikin aikin nan ma sun kahirce don sun ce babu hannun Allah cikin aikin bawa alhali babu abin da ba kai ba tare da irada Allah da kudura ta ba saboda haka su ma sun ka zama kafirai wa halu sunna ko ba kabaru eh wa halu sunna su ko mutanen sunna ba wagga sunna da aka faɗi ta yanzu ba aka halu sunna mutanen sunna aka zo sun kai riko bi bi ko bi jabrin sagirin da da jabra karama Allah ka tilasta amma zuwa ga wani haddi ya kullu suna cewa inna Allah tabaraka wa ta'ala a kadarana Allah ya bamu iko alal kasbi bisa ga yin ayyuka balana al kasbu muna da daman mu yi ayyuka wallahu ya khaluqul amala inda al kasbi shi ko Allah sai ya samar da ayyukan lokacin da muka motsa muka yi kaji kenan cikin ayyukan akwai inda bawa ya bayyana akwai inda Allah ya buye saboda haka aikin ya ya kammala bainal abdi war rabbi wal arifuna masana Allah jama'u suka tara bayan aqidatai alfirqataini tsakanin aqidar jama'a biyu adallina batatun fata du sun ka shirya ila sawa israt zuwa ga gore bai madade su arifai masana Allah yaqinan mun san ba mai yin komai sai Allah to amma Allah ya saki wata yar dama ta yadda mutum yana da damar ya sheda ga abin da ya ga dama in ka ga dama sai ka je ka sha ruwa in ka dama kai zaman ka ba ka cewa Allah ya sha ma ruwa kai dai ka je ka sha ko to tun da haka ne da wannan iradar da Allah ya baka wanda da ita ne ka garza da al'amuran ka kai abin da ka so ka bar abin da baka so yi ba to da wannan ne har musulunci in annabi ya zo sai ya faɗa muku Allah na kiran ku in ka ga dama sai ka karba na'am da yarda Allah ne ka karba amma da taka irada in ka ga dama ka karba kuma eh da yarda Allah an ba karba ba amma da taka irada to saboda haka nan da wannan yan damar da Allah ya ba bayi na su yi shawarar su yi abin da suka so ko su bari da su ne Allah kai musu hukunci fariqun bil jannati wa fariqun bis sa'ir saboda haka kon musulunta shi ya musulunta da kai ne ko kafirta shi ya kafirta da kai ne ba mun manta da musulunta da kafirta duk daga Allah suke ba amma tunda an baka dama kai hukunci da hankalinka to da wannan yan damar da aka baka bisa gare ta ne alƙalamin kaddara ka hukunci to Allah ya zama sako da madadi na'am wa hada an fadadu ila sawa isra fahum hakikatan la yarawna al-fi'la li ghayri Allah tabaaraka wa ta'ala su kan ba su ganin aiki ga wannan Allah ga wannan Allah tabaaraka ga wannan Allah madaukakin sarki wa hada laysa bijab wa hada laysa bijabariyatin indahum wannan ba jabariya bane a wajen su masana Allah bal bil mushahadati wannan a wajen gani ne wal iyan da kuma gani na ido la fa'ila fil wujudi illa Allah tabaaraka wa ta'ala suna gani babu mai aiki cikin talikai in ba Allah ba wa ma zalika amma tare da hakan ga zahiran a bayyane ya takallafuna al'amala salihah suna kallafa maka suna kallafar ayyuka salihai wa yatalibuna al'amala sayyi'a suna nisantar miyagun ayyuka ka annahum khaliquna a'malahum kamar dai su ne suka halici ayyukansu wa ukhriju ko fa akhraju natijatan natijatan bainal bainal khaslatayn sai sun ka hito da natija tsakanin ɗabi'un guda biyu sun ka hito min bayyana farfin wadamin akaraju labanan harisa tsakanin tukattun bi da jini sun ka hidda nono da ta ce wa huwa siratul mustaqima shine gwada gaba da shi ba su bar Allah ba tun da shi asirrin dukkan abubuwa ba su babbawa ba tun da gare zahirin aikin ka bayyana Allah tabaraka wa ta'ala nasabal fi'la taratan ila nafsihi Allah madaukakin sarki wata rana sai mu ga ya dangana aiki ga kai ne wajaratan ila gairihi wani lokaci kuma ya dangana aiki ga wani ne kula ya tawaffakum malakul maut allazi wukila bikum ku ce ka ce musu Allah da ka ce musu malakul maut allazi wukila bikum ya tawaffakum mala'ikin mutuwa da aka wakilta ga karbar ranku shi ne hakashin ku kaga kenan yanzu bisa ga wannan mala'ika azra'ilu shi an mai karbar rayuka Allah ya sa shi shi ka kashe kowa da kowa to wani wuri kuma zai kasance Allahu ya tawaffal anfusahi da mautiha Allah shi ka kashe rayuka shi ka kashe su da sun ka mutu to wane muka doka wane muka bari can ya ce mala'ikin mutuwa shi ka kashewa nan ko Allah ya ce shi ka kashewa duk ɗaya ne Allah yana nan tun da shi ka yi ga hakika azra'ilun na nan tun da majazan shi aka sa al'amarin ga hannunsa saboda haka ba ba kowane ba al'imatatu hakikatan min Allah tabaraka wa ta'ala mutuwa kashewa bil hakikati ga Allah ne wa haythu amara al malaka amma yayin da ya hori mala'iki ya bitan fi hadha al am da zartar da wannan al'amari fa basharahu al malaku kuma mala'ikin yayi yayi abin da hannunsa yazo zayya da kashe mutum fa kana al malaku huwa al mutawaffa kenan mala'ikin shi ya kashe tunda Allah ya ce yayi kuma shi yayi shi ya karbi ran kuma shi mun ga gani sai mace shi yayi wal mutawaffa haqiqatan huwa Allah tabaaraka wa ta'ala amma mai kashewa bisa ga haqiqa shi da Allah madaukakin sarki ko an cika mil'ul ardi da azra'ilu ba su ya karbar ran mutum guda sai Allah ya saboda haka yanzu ne mutuwar ta Allah ce wal abdu aidan lamma khalaqahu Allah wa tajalla fihi ja'ala fihi quwwatan wa qaran ba wasan da Allah ya halice shi ya yi tajalli cikinsa sai ya bashi shi ƙarhi ya bashi hankali wa ilmin ya bashi ilimi wata mizan ya bashi rarrabewa tsakanin abubuwa ya kadiru Allah an yakta su ba amalan saliha mutum yana da ikon ya yi aiki na gari wa ya tsare bihi amalan sayya kuma yana da iko da wannan ilimi da tamizi ya nisanci aiki wanda yake ba na kwarai ba wallahu tabaraka ta'ala huwal mutawalli lil khalqi Allah shine mai jibinta dukan talikai هذا هو صراط المستقيم wannan shine gode mai madadaci man qala innal fi'la lillahi tabaaraka wa ta'ala fa qad sadaqa wanda yace duk ayyuka na Allah ne shi kai ya faɗi gaskiya wa ma asnada al fi'la ila fa'ilihi majazan fa inna al qur'ana nazaka bi misli hada wanda kuma yace bawa shi yayi aiki ya tsaya nan bisa ga majazi shi ke zartar suwa shi an ga gani to shi ma ya faɗi gaskiya don al qur'ani ma ya faɗi haka ina ne aturiduna an tajadu man dallallahu sabila man dallalla shin kuna son ku shirye da wanda Allah ya basuwa Allah tabaaraka wa ta'ala huwa alladhi adalla man dalla Allah fa shine ya batar da wanda ya bace ar-rasulu sallallahu alaihi wa sallam yaqulu inna Allah ba'atha ash-shaytana muzayyinan wa laysa ilayhi min al-idlal shay'un manzo Allah yana cewa Allah ya turo shaytan yana mai kawatawa walaisa ilaihi min al-idlal shay'un amma bai da wani abu na batar da bayan Allah kaga kenan shaytan bai da hannu don Allah shi kai wa ba'athani da'iyan ila al-huda walaisa ilayya min al-hidayati shay'un Allah ya aiko ni ina mai kira zuwa ga shari'a amma ni kai na ban da komai cikin shari'a to kaga nan kuma an kakkabe hannun kowa amma duk da haka dai lamarin majazan sai a dangana shi ga bayi hakikatan sai a dangana shi ga mai shi shine Allah waddu lau takabaruna kama kabaru waddu sun yi burin lau takabaruna da kun kafirce kama kabaru kama yadda sun ka kafirce min a man tamanna an ya kuna ahadun kafiran baka annahu kafirun ya ce man tamanna duk wanda ya burin an ya kuna ahadun kafiran mutum guda ya zama kafiri to baka annahu kafirun shi ma kama kafirin ne la'annahu ahabbar kufra saboda shi ya so kafirci walau li ayyi shakhsin ko da kuka kowane mutum ne ba kyau kai wa mutum gurin in kace shikenan in kace mutum in kai gurin wani ya zama kahiri to kai ma ka koma kahirin inji alqur'ani saboda kai gurin abinda lalle in ba ka so haka nan ba ka so ba za ka faɗi haka ba shi yasa yace duk wanda yayi gurin mutum guda ya zama kafiri shi ma kamar ya zama kafirin wannan yana daidai da maganar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa duk wanda ya ce ma dan uwansa musulmi kafiri to ɗayansu ya koma kafiri saboda in kafircin ya zo ya iska mai la ilaha illallah muhammadu rasulullah kuma da gaske faɗi haka duk duniya in sun taru malamansu da kowa da kowa su kai shi wuta da sunan kafirci wallahi ba su iya ya yi tsayi ne la ilaha illallah ɗaya faɗi ko sallah bai ba ko sallah bai yi ba amma ya yi imani da la ilaha illallah muhammadu rasulullah kuma bisa ga haka yake yanzu duk duniya in sun taru su kare tashi ba za su iya ba saboda ni saboda wannan kalimar da faɗatta ya samu yarda Allah da son Allah ya shiga cikin waɗanda Allah ka so waɗanda zai wa rahama matuƙar bai walwale wannan ba sallah wani abu ɗaya ne mai ƙara ma wannan ƙarfi azumi haka zakka haka haji haka amma ko da bai yi sallah ko haji ko azumi ko wani abu ba da la ilaha illallah kawai ya mutu yanzu sai aljanna shi yasa aka ce wata rana wani ya mutu manzo Allah ya ce ina mai son ya gama shiga aljanna ba sallah ba azumi ba zakka ba haji sabai sun kace gaban ce gashi nan ya faɗi kalmar shahada an ka buga tambarin yaƙi sai an ka wuce da shi yana zuwa buga buga buga haya sai ya mutu an kashe bai yi sallah ba bai yi azumi ba balle zakka balle haji balle wani aikin alheri amma ya tafi aljanna to shi yasa kalmar ta haiko mi kani duk wanda ya faɗe ta ka kiyaye shi iyaka dai ka ce mai in ka ga dama saboda samnanci ne da fasikanci na rashin tsaya mu haƙoƙin shari'a ka ce wannan musulmi kade ko samnan musulmi amma kafirci ya yi nisa babu kalmar da za ka faɗa ma musulmi ta aini wadda ta kai ga makami in ka ce mai shege shege na shiga aljanna dan banza shi ma haka dan area boys dan iska duk wani duk waɗanga alƙabun yasira babban lakabi na sharri na ƙarshe na kore mutum ga rahama Allah shi ne kira ne kafiri to saboda haka a nisanci wannan kalmar yanzu dai gashi nan ko burin kai yi wani ya zama to kai ma ka koma Allah shi kiyaye mu lokaci yayi ko لأنه أبى ولو ولو لأي شيء فتكونون كزم سواء daidai. wala da take zo minhum awliya kada ku riki masoya daga cikin su tuwalunhum da kuke soyayya da su hatta yuhajiru sai sun hijira fi sabilillahi don daukaka addinin Allah wa in tawallahu suka ba da bai wa qamu ala ma hum alaihi suka zauna bisa ga abin da suke akai shi na munahuci fa khuduhum ku kama su bil asr da daurewa wa qatuluhum ku kashe su haythu wajadtumuhum duk inda kun ka same su wala da take zo minhum waliyan kada ku riƙe masoyi daga cikin su tuwalu na da kuke soyayya da shi wala nasiran kada ku riƙe mataimaki tantasiru na bihi da kuke neman taimako da shi ala adukum bisa ga maƙiyan illal ladina mun kai ƙarshe ko to ana ishara lokaci yayi saboda haka nan za mu dakata abin da muka karanta daidai Allah shi ba mu ladafi wannan muka yi kure kuma Allah shi gafarta mana kuma daga yau insha Allah za mu shiga tafsiri daidai wannan lokacin insha Allah har zuwa ƙarshen Ramadana Allah ya gwada mana ƙarshen sa lafiya fatiha da salatul fati bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin amin اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق والحق الهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله حق سيدنا الوريد صلاة تفتح لنا بها أبواب التيسير وتغلق بها أن أبواب الشر والتأثير وتكون لنا بها وليا نصيرا أنت ولينا مولانا فنعم المولى ونعم النصير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين